إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله تعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن اتقوا الله أيها المسلمون لقد سبق في الأسبوع الماضي أم في الخطبة الماضية أن تحدثنا عن أخطاء الناس في الوضوء واليوم بإذن الله تعالى سوف نواصل الحديث عن أخطائهم في الصلاة وخصوصا الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الصلاة بالكلية والعياذ بالله عباد الله إن من أخطاء الناس في الصلاة تأخيرها عن أوقاتها قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فدخول الوقت من آكد أركان الصلاة فمن صلى في غير وقتها بغير عذر فصلاته باطلة لأن العبادات الموقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر وقد ذم الله تعالى الذين يصلون في غير أوقاتها في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي الذين يؤخرونها عن أوقاتها عباد الله ومن أخطاء الناس في الصلاة الصلاة بملابس قصيرة تنكشف معها جزء من العورة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عورتكم عند كل صلاة فستر العورة من شروط الصلاة وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبتين وأما المرأة فكلها عورة ما عدا الوجه والكفين عباد الله ومن أخطاء الناس في الوضوء ومن أخطاء الناس في الصلاة الصلاة منفردا خلف الصف ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فلما انصرف قال له عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ومن أخطاء الناس في الصلاة عباد الله تكبيرة الإحرام وهو منحن فهناك من الناس من إذا أدرك الإمام راكعا يدخل في الركوع مباشرة مع التكبير وهذا خطأ فاحش لأن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ومن شرطها أن تعدى قياما فمن أداها وهو منحن فلم يدخل أصلا في الصلاة إذا فعليكم يا عباد الله أن تحذروا من هذا الخطأ الفاحش ومن أخطاء الناس في الصلاة عباد الله القراءة بدون تحريك اللسان لأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به فدلت الآية على أن من شرط القراءة تحريك اللسان فمن قرأ القرآن بدون تحريك اللسان فلا يسمى قراءة وإنما يسمى تفكرا سئل خباب رضي الله عنه هل الرسول صلى الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية فقال نعم فقيل له كيف عرفتم ذلك فقال باضطراب لحيته إذا فعليكم أن تعتبروا يا أولو الألباب بهذا الخطأ الفاحش القراءة لا بد بتحريك اللسان والتلفظ ومن أخطاء الناس في الصلاة عباد الله مخالفة الإمام فمن الناس من يخالف الإمام يسبقه أو يخالفه الإمام راكع وهو قائم أو الإمام قائم وهو ساجد كل هذا من مخالفة الإمام وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك فقال ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا استفهام إنكاري لكل من يفعل هذا ومن أخطاء الناس في الصلاة عباد الله السجود على أقل الأعضاء المشروعة أم عدم السجود على الأعضاء المحددة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر لأمته أيضا قال أمرت يحمل أمرنا أي أمرنا معشر المسلمين أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهتين فأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ومن أخطاء الناس في الصلاة عباد الله عدم الخشوع والطمأنينة قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالخشوع من آكد أركان الصلاة لذلك يقول العلماء الخشوع لب الصلاة والخشوع من صفات المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وإقامة الصلاة بأدائها كما أمر الله تعالى وبفعلها كما فعلها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي واعلموا عباد الله أن صلة العبد بربه صلاته وبقدر تقوية هذه الصلة يكون نجاحه وفوزه في دنياه وأخراه قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر نعوذ بالله من الخسران نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤدون الصلاة كما يحبه تعالى وأن يتقبل منا صلاتنا إنه مجيب الدعوات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd in uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ita ce wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma gaba ɗayan al'ummu da suka gabace mu har zuwa yanzu Allah ya ce walaƙad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku akan su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma muna muku wasiya da wannan in uwa masu girma idan ba manta ba a hudubar da ta gabata mun yi bayani akan kurakuran mutane kuskuren mutane a cikin arwallah to a yau ci gaba ne da bayani akan kurakuran mutane kuskuren mutane a cikin sallah musamman kuma za mu ba da ƙarfi akan kurakuran da suke iya janyo lalacewar sallah gaba ɗaya sai ya kasance mutum yana sallah amma aikin banza yake yi tura agwagwarwa yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran da mutane suke a cikin sallah wanda kuma suke iya jayo lalacewar sallar kwata-kwata shine fi'luha fi ghairi waqtiha yin ta ba a lokacin ta ba ko kuma jinkirta ta ba a lokacin da aka ce a yi ta ba Allah maɗaukakin sarki ke cewa sallah abu ce wadda take dole akan musulmai kuma su yi ta a cikin lokacinta kai Allah maɗaukakin sarki ma ya yi alkawalin azaba ga wanda suke sallah ba a cikin lokaci bai ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga wanda suke sallah a in haka ne duk sai mu bar sallah a'a ba kowa ba alladhina hum an salatihim sahun sune wanda suke wasa da wannan sallar al-imamu ibnu abbas wanda yake shine mafi shahara daga cikin masu fasarar alkur'ani a sahabbai yake cewa masu wasa da sallah sune wanda suke yin ta ba a lokacin ta ba yin sallah ba a lokaci ba na farko in kai ba ka da lada na biyu kuma sallar ba ta yi ba na uku kuma kana da zunubi akan haka domin al'ibadatul mu'akkata tu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin duk ibadar da Allah ya ce ga lokacin da za a yi ta in ka yi ta ba a wannan lokacin ba to Allah baya so sai da uzuri mai karhi daga cikin kurakuran mutane a wajen sallah akwai الصلاة بملابس قصيرة تنكشف معها جزء من العورة شيني yin sallah da guntayen kaya wa'inda al'aura take bayyana suturta al'aura lokacin da mutum zai yi sallah dole ne yana daga cikin sharuɗa na sallah kahin kai sallar sai ka tabbatar da ka ruhe al'aurarka al'auran namiji kuma daga sama zuwa gwiwa duk namijin da ya yi sallah daga sama har zuwa gwiwa yana waje ko wani bangare na wannan jikin daga sama zuwa gwiwa yana waje sallar shi bata yi ba don haka masu sallar da guntayen wanduna gwiwa jenu tana waje to wannan sallar bata yi ba domin ba a ma cika kwandishiyon ba a cika ma sharuɗan da suke nata ba wanda daga ciki a sututa al'aura mace kuma in za ta sallah gaba ɗayan jikinta za ta ruhe har ƙawahunta na ƙasa sai ta ruhe su in ban da huska da tahin hannunta su ne ya halatta ta bayyana lokacin da take sallah in aka samu ko da kaɗan ne daga cikin wannan wurin ya bayyana tare da sakaci ba don rishin sani ba to wannan sallar ba ta yi ba an yi aikin banza harare cikin duhu yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a cikin arwalla shine takbiratul ihrami wa huwa munhanin shine mutum ya zo yi kabbarar harrama ba a tsaye ba me ake ce ma kabbarar harrama ita ce kabbara ta farko wadda da ita ake fara sallah shara'inta shine a yi ta a tsaye ko ba a ɗaga hannu ba dai ba dole ba ne amma shi a yi ta a tsaye dole ne wannan kuskuren masu yinsa su ne wanda za su zo su isko limami yana cikin sallah yana cikin ruku'i don gaugawar su samu ruku'i kai tsaye sai su yi kabbara su shiga a cikin a cikin ruku'i a'a idan ka zo za ka yi allahu akbar a tsaye ka tabbata ka yi ta sannan ka yi ruku'i ko da ba ka yi kabbara ta biyu ba ma ba laihi domin kabbara ta farkon nan ita ce dole kuma dole a yi ta a tsaye kenan uwa masu girma sai a faɗaka da wannan kuskuren yana daga cikin kurakurai na masu sallah shine as-salatu khalfal imami ko kuma as-salatu khalfa as-saffi munfaridan shine mutun yazo bayan sahu yayi sallah shi kadai ma'ana sahu na gaba bai cika ba sai ka koma baya kai sallah babban kuskure ne wanda yake ijayo lalacewar sallah ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai ya ga wani mutum yana daga cikin mu'jizar manzon Allah in yana sallah duk wanda suke bayan shi yana ganin su abin da yasa kuma aka ba wannan aka ba manzon Allah wannan sirrin ko wannan falalar dan saboda ya rika kula da sallolin mutane in yana sallah duk wanda yake bayan shi yana ganin sa kamar yadda yake ganin wanda yake a gaban sa sai wani mutum ya shigo masallaci sahu na gaba bai cika ba sai ya kama sabon sahu ya yi sallah ana sallame sallah sai manzon Allah ya kira sa yace istaqbil salatak fa innahu la salata lil munfarid khalf as-saf sake sallarka domin babu sallah ga dukkanin wanda ya sallah sahu na gaban shi bai cika ba a lura da wannan yan uwa masu girma kamin ka tsaya sahu ka tabbatar da na gaba ya cika yana daga cikin kurakuran mutane a cikin sallah yan uwa masu girma shine adamu tahrikin lisani wa shafataini asna al-qira'ati wa dhikr shine rishin motsa halshe da labba lokacin da ake karatu sharaɗi ne na karatu in za ka yi sa ko da ba za ka bayyana karatun ba ya kasance kana motsa bakinka Allah ya ce ma manzon Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi malamai suka ce wannan ayar tana nuna ashe daga cikin sharaɗi na karatu shine a motsa kara a motsa a motsa baki duk wanda ya zo a cikin sallah yayi gum bai motsa labbansa to wannan kawan mai tunani ne shi kun mai tunani baya da hukuncin aiki aiki na karatu shine a motsa baki zaka ga wani mutum ya zo ya yi tsaye haka sai ka ce ma mai angaje ko kuma sai ka ce wanda aka kabara ma mari yana tunanin ya kamata ya yi ya yi shiru ya ga mai baki wannan kuskure ne in mutum ya sani yake sallar shi baya da ita an tambayi ɗaya daga cikin sahabbai aka ce masa wai a sallar da ba a bayyana karatu manzon Allah yana karatu sai ce yana karatu manan suka ce to ya akai kuka san yana karatu tunda bai bayyana karatun sai ce musu bitirabi lihiyatahu ta hanyar motsa labbansa da yake yi ma'ana in yana karatu mu da ke bayan muna ganin gemensa haɓarsa tana motsawa ya ce anan muka gane yana karatu bayan haka kuma watanin yana bayyana karatun a cikin sauti don musan da ana yin mi ana yin karatu kenan ana motsa baki lokacin da ake karatu da addu'o'i na sallah rishin motsa baki ka ɗauki hukuncin mai tunani ne ba hukuncin mai aiki na karatu ba in uwa masu girma yana daga cikin kurakurai a cikin sallah wanda suke iya jayo lalacewar sallah shine mukhalafatul imam saba ma limami mai ake ni da mukhalafatul imam shine limami yana cikin ruku'i kai kana tsaye ko limami na cikin tsayuwa kai kuma kana nan kana sujada ko kuma ka riga liman a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bi fala takhtalifu alai shi liman an sanya sa ne dan ku yi koyi da shi kada ku saba masa in yana in yayi ruku'i ku yi ya dago ku dago yayi sujada ku yi sujada ya dago daga sujada ku yi sujada kada ku riga shi kuma kada ya kasance yana wani aiki ko kuna wani aiki a hadisi ma wanda yake mai ban tsoro manzo Allah yake cewa wanda yake dago kansa kamin liman yana riga dago liman a wajen ruku'i ko a wajen sujada baya tsoron Allah ya juye kansa ya maida sa na jaki wannan tambaya ce tashan kunne da kuma gargadi ga wanda suke rigar liman ko saba ma liman a cikin sallah ƴan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a cikin sallah shine as-salatu jalisan ma al-qudrati ala al-qiyam shine mutun yayi sallah da zamne tare da cewa yana da halin yayi tsaye dole ne sallah a tsaye za a yi ta in mutum bai iya tsayuwa ne zai zamnawa kuma ko da kana iya tsayuwa ya kasance ruku'i da sujada ne baka iyawa to a wannan lokacin lokacin da ake tsaye za ka yi tsaye in an zo wajen zama an zo wajen ruku'i ko sujada a wannan lokacin sai ka karkata imma kujera ce ke gade ka sai ka zamna ka yi ruku'in ko kuma ka zamna ka yi sujada kenan kuskure ne mutum ya iya tsayuwa dan wai bai iya ruku'i da sujada ba ne ya yi sallar gaba ɗayanta daga zamne wannan kuskure ne malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura daidai gwalgwadonta ake yi tsayuwa ne baka iya ba eh, ruku'i ne baka tsaya baka iya ba to tsayuwa tana akan ka bari mu bada babban misali misali akwai wanda zaka ga yana iya yawo ya je ko ina hamma in ana hira yana iya yi tsaye amma shi matsalar sa wajen ruku'i ne da sujada to in aka zo ja a sallah sai kaga ya aza kujera ya zamna wannan kuskure ne abin da ya kamata yi shine lokacin da ake tsaye ya yi tsaye tunda ya iya tsayuwa in aka zo wajen ruku'i sai ya zamna ya yi ima'i ma'ana ya yi noni tunda dai yana iya tsayuwan ruku'i da sujada ne baya iyawa wanda ya sani yake yi to ya san da cewa baya da sallah domin tsayuwa a cikin sallah rukuni ne sai da uzuri na mutum bai iya yi ba daga cikin kurakuran mutane a cikin sallah uwa masu girma shine as-sala adamu salati ala al-a'dha'i sab'a shine adamu sujudi ala al-a'dha'i sab'a rishin yin sujada akan gabobi guda shida da shari'a ta kayyade sujada tana daga cikin manyan rukunai na sallah in aka samu kuskure a cikin ta sallah tana lalacewa ita kuma sujadan nan ana yin ta ne akan mambar gabobi guda bakwai manzon Allah ya nuna su na farko shine goshi shine kai ya shahi goshi da hanci da hannuwa wannan guda biyu da gwiwowi guda biyu da kuma gehen ƙawahuwa don haka wanda ya yi sujada hancin shi bai taɓi ƙasa ba ba ya da sujada don bai cika mambarkin da aka ce su sujada ba ko kuma wanda ya yi sujada sai ya ɗaga ƙawahuwan shi na baya bai aje su ƙasa ba shi ma ba ya da sujada don bai yi su ba a cikin gaɓoɓi guda bakwai da aka ce a yi sujada da su kenan ya kamata a kiyaye sujada a yi ta akan gabobin nan hanci ya tabi ƙasa ƙawahuwa ƙasa hannuwa ƙasa yan uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a cikin sallah kuskure na ƙarshe shine adamul khushu'i wa tuma'nina rishin natsuwa da gaugawa a cikin sallah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zamne a masallaci sai wani mutum ya shigo yayi sallah ya ƙare ya biyo ya ma manzon Allah sallama sai manzon Allah ya ce ko ma ka yi sallah domin ba sallah ka yi ba har sau uku wannan mutumin yana sallah manzon Allah na ce masa ko ma ka yi domin ba sallah ka yi ba me matsalan yana gaugawa ne kaman koton kurciya ya dago ya tashi ya dago ya tashi baya miƙe bayansa a cikin sallah manzon Allah sai ya nuna masa yanda ake sallah ba a gaugawa kuma za a miƙe gadon baya yanda ya kamata a cikin ruku'i da a cikin sujada a wata riwayar sai manzon Allah ya ce laumata hadha ala halihi hadhihi lamata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin ya mutu akan irin wannan sallar ta gaugawa da rishin natsuwa to da ya mutu ba akan tafarki na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kana ganin kana ta sallah ashe aikin banza kake yi sallar bata karbu ba kenan ya kamata yan uwa masu girma mu kiyaye da natsuwa a cikin sallah Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa in uwa masu girma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyima Allah ya ce bai umurce mu da komai ba face mu bauta masa muna tsaye akan wannan addinin ta hanyar tsayar da sallah da kuma ba da zakka wannan shine addini sallah ita ce mafi girman abin da Allah yake bukata a wajenmu kuma ba cewa ya yi a yi ta ba cewa ya a tsayar da ita shi kuma tsayar da sallah yana kasancewa ne yin ta kamar yadda Allah ya yi umarni da yin ta kamar yadda manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yi ta shi yasa ya zo a gaban mutane ya yi sallar ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi musan da cewa uwa masu girma alaƙar mutum da Allah maɗaukakin sarki ita ce sallah alaƙa relation kinka da Allah ita ce sallah kuma daidai gwalgwadon wannan alaƙar daidai gwalgwadon wannan relation kin taka da Allah daidai gwalgwadon tseratarka rabautarka a duniya da lahira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a ma kowanne hisabi da shi daga cikin ayyukansa a lahira ita ce sallah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan wannan sallar ta gyaru to ya rabauta ya tsira sauran ayyukan ba ma za a dibe su ba wa in fasadat faqad khaba wa khasira idan wannan sallar kuma ta lalace ba ta yi ba to mutum ya yi hasara ya taɓe sauran ayyukan ba ma za a kalle su ba mu kasance masu gyara sallar mu ita ce mafi girman ibadu da Allah ya umurce mu mu nisanci kurakurai a ciki muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi mun da sallolinmu ya ba mu ikon gyara sallolinmu ya kuma sanya sallan mu ta kasance karɓaɓɓa a ranar tashin alkiyama اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار انزل الامن في دولتنا ووفق امراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك باعدائنا وعليك باعدائنا وعليك باعدائنا يا ارحم الراحمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج كل من طلبنا بالدعاء ومن له حق علينا أن ندعو له من المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله